الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna mika godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan yammaci na ranar juma'a goma sha takwas ga watan ramadan kaurar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da ranar talatin ga watan hudu miladiya aihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2021 Allah ya haɗa mu a wannan majalisi da Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare ke gabatar da tafsiri wadda za mu tarjama niyabatan anhu insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka sanar da ni cewa an tsaya akan aya ta 133 da biyu za a tashi da uku faɗin Allah wa inna lutan لمن المرسلين نعم أرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون الله أكبر كما يدى aka rika jero maganganu a kayan annabawan Allah maɗaukakin sarki da suka wuce da kuma yadda mutanensu suka kangare azabar Allah maɗaukakin sarki ta sauka a kayansu ana magana ne da kufaru ƙuraishi a wannan lokacin yadda aka aiko musu annabi haka aka aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ta gwada musu yadda suka ƙi wa'yancan suka ƙi amsa kiran annabawa suka bijire to su ma ko wannan a ƙarshen lamari in ba su karɓi kiran ba azaba ce irin tasu nau'in za ta sauka a ka'insu shi ne Allah yake ta izina a kawo wannan annabin a ba da labarinsa da yadda lamari ya kasance da azabar da ta sauka a wuyansu wannan duk ana yi ne wa makunna mu'adhibina hatta nab'asa rasulan Allah ya ce wa inna lutan lalle annabu lut laminal mursalina tabbas yana daga cikin manzannin da Allah ya aiko kalmar lut suna ne sana'ar da ake mummuna kuma ita da ake ce da ita luwaɗi to sai Allah ya ce shi annabi lot yana daga cikin manzannin da Allah ya aiko a nan doron ƙasa daga cikin ayyukan da suka yi Allah ya ce allazina stadarul arda yana daga cikin wanda suka haska duniya saboda shi ɗan adam a durin da yake zaune idan babu ilimi yana zama ne a cikin duhu dama jahilci ana ce da shi duhun jahilci shi yasa in ɗan adam ya samu dukiya babu ilimi to za ga abin da zai biyo baya shine sai sharholiya da saban Allah amma idan an samu dukiya tare da ilimi sai ka gaba abin da za a yi da ita in banda aikin ɗaukaka addini da taimakon mabukata da dukkan abin da in an yi da ita za ka ga sabbarka ne to su annabawa sun zo sun samu duniya a hali na duhun jahilci sai allah maɗaukakin sarki ya haska duniya da zuwansu wa dara'u an halfasada sannan kuma allah ya kawar da fasadi da sabansa da duk wani abin da Allah baya so da ake aiwatarwa Allah ya kawar da shi ne sakamakon zuwan annabawa da suka zo suka yi wa'azi to annabi Lut kamar yadda muka san yayi fama da jama'arsa ga abin da suke kokarin yi na lalata da mutane maza su yi lalata da maza shi kuma yana ƙoƙarin hana su da aka ƙarshe sai ya zama suna haran rayuwarsa ya za a yi su halakar da shi sai Allah ya ce idna jainahu yayin da muka tseratar da shi daga azaba kamar yadda mutane annabi lut Allah ya aiko da mala'iku da suka halakar da su kamar yadda ya faɗa mana cewa sai da aka yi ƙuliƙulin kubura da su sannan aka ɗaga su aka kifar to shi annabi nuhu annabi lut allah ya tseratar da shi kamar yadda allah ya umarce shi in ya zo fita daga birnin sodom garin da yake kenan yadda aka halakar sai allah ya ce kowaiwaye kar yayi da shi da wanda suka yi imani yayin da ake lugudan azaba na rugurugu ga su al'ummar da suke wannan wurin har in ka juya za ka kalli me yake faruwa to bala'in zai shafe ka sai Allah ya ce idna jainahu yayin da muka tseratar da shi wa ahlahu da iyalansa da iyalansa anan kana zama iyali na annabi ba wai zunzuru in har kai mace mata ce ga annabi ko kai ɗa ne ga annabi yayin da ka bi tafarkinsa kana daga cikin iyalansa amma in ka bijire ka kama harkar saban Allah da kafirci to Allah zai fitar da kai daga cikin iyalan wannan annabi kamar yadda annabi Nuhu aka cire ɗansa daga cikin iyalansa da Allah ya ce innahu laisa min ahalik shi baya daga cikin iyalanka saboda bai imani da Allah ba innahu amalun ghairu salih shi ya zo da wani aiki wanda ba na kware ba ba na nagarta ba kaga iyalinka wanda za ku tashi tare gobe alkiyama kai alfahari da su sai wanda suka imani tare da kai anan ma akwai dalilin da Allah sa Allah ya ce ya tseratar da annabi lutu da iyalansa ajma'ina ga baki ɗayansu sai ce to illa a juzan sai ya tasniya sai ce sai wata tsohuwa yani tsohuwar banza wadda Allah ya hada ta zama da annabulot amma ita ko ba mutumiyar kwarai ba ce kuma aure ya hada su kun sana samun wannan jarraba abinda za ka ɗauka daban abinda zai bayyana daga baya daban sai zama ita ba ta imani da annabi lot ba ba ta tare da aƙidarsa ba ta tare da manufarsa abinda yake ƙoƙari na wa'azi ita take ƙoƙarin warware shi mutanen da zai je musu wa'azi a waje akwai delegate wani ƙungiyar mutanen banza su kuma ita ne uwar ɗakinsu wanda take iban labarai da surrin annabi lot da baya sai Allah ya ce illa ajuzan sai wata tsohuwa filgabirina cikin mutanen da suka saura wanda za a musu azaba ya'ani ita wannan matar ga ta matar annabi lot ce amma Allah ya fitar da ita daga cikin iyalansa mala yace ai albaqina fil azab wanda suka saura a cikin azaba hiya imra'atuhu ita ce matarsa halakat ma'al halikina ta halaka tare da sauran mutanen da suka halaka Allah ya ce summa dammarna al-akharina kun ga nan sai da Allah ya fara nuna mana ɗaya daga cikin matansa an halakar sai Allah ya ce summa dammarna al-akharin sannan kuma sai muka halakar da sauran al'ummar da ta kafirce daga cikin al'ummar annabi lot Allah ya ce fa'ahlaknahum sai muka halakar da su Allah ya ba mu labari a cikin suratul hijri salon yadda ya halakar da su ya ce fa'akazatu musaihatu mushrikina Allah a nan sai ya aiko musu da tsawa faja'alna aliyaha safilaha sai Allah ya ƙasa aka tattago ƙasa tun daga can ƙasa sai da aka ɗaga ta sai ce aliyaha safilaha sai nan saman ƙasar wannan da muke zaune sai koma shine can ƙasa sai aka mata juyin waina haka Allah ya juyar da su da aka kaga mutane na bulu su ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sai da aka kifar su ne a can sannan kasai guda bakwai suka danne su wannan ba sakamakon dan ludi kenan kuma dan ludin yanzu ma abin da zai biyo bayan sa kenan saboda azabar Allah ba ta canjawa shi yasa mutum ko a ruwa ya mutu a ruwa aka bar gawarsa ba ta lalace ba a ruwa har zuwa tashin alkiyama bai fi karfin Allah ya masa azaba da wutar jahannama yana ruwa ba to kazalika wa'yancan da irin wannan azabar ta faru da su shine dai azabar da wa'yannan na zamani za su gaje su Allah ce faj'alna safil aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin sai ko muka musu ruwan duwar watsu na wuta masu tartatsi su suka biyo suka rufe su shine Allah ya ce inna fi zalika laayatin lil mutawassimin to wayannan mata daga cikin matan annabi Allah ya halakar da ita da sauran mataye to ana magana ne ana izina ga mutanen makka ko za su gargadu sai Allah ya ce wa innakum lalle ku ay ma'ashara quraish ko mutanen makka saboda a lokacin su ne suka addabi annabi sallallahu alaihi wasallam sun ƙi karɓan saƙo su yi imani su yi ibada sannan masu rauni daga cikin sahabbai da suka musulunta su ma an hana su su bauta wa Allah a sakankance wannan ya jawo ko ɗakin ka'aba ba su isa su je su yi nafila raka'a biyu balle su yi ɗawafi musuluncin ma mutum yana tsoron bayyanawa saboda tsangwamar da za ta hau za ta bayyana masa da irin mummunan yanayin hali da zai shiga Allah ya ce wa innakum lallai kuma ashara quraishin la tamurruna alaihim ai kuna shudewa ai ala atharihim akayin guraban da aka halakar da mutanen annabulot saboda mutanen makka a irin yawon su da tafiye-tafiyen su suna wucewa ta birnin sodom wurin da aka halaka mutanen annabulot saboda wa'annan asar din sun fito ne kaso mai tsoka a abdusham in an ce abdusham au shamul kubra shine a yau ka ce labanan zuwa syria to a wannan tsukin a wa'annan wuraren annabawan da allah ya halaka yawanci a wannan wuraren allah ya tashe su to su sai allah ya nuna mana cewa suna bi suna kallon irin gidajen wa'annan mutanen wanda an ce wannan ruwan da yake wurin har yanzu tsuntsu ko wani abu tsiro wadda zai fito a wurin na ciyawa saboda wannan bala'in tun da aka halaka mutanen annabi lot har yau babu tsiron da yake fitowa a wannan wurin saboda bala'in da yake wuri to suna wucewa suna kallon guraben gidajensu fi asfarikum a cikin irin tafiye-tafiyen da kuke musbihina ai waqtus sabahi ya'ni bin nahar kuna wucewa ta wannan gidajen ido yana kallon idanu da rana kuna kallon yanda tsalin wurin yake anan hikimar ubangiji shine cikin bada labari yadda wayancan suka kangare ma'annabin su Allah ya halakar da su ga kuma tabbacin gaskiyar wurin da aka halakar da su to su ma da suke wucewa ya kamata su yi hankali kar irin wannan azabar ta same su shi ne Allah madaukakin sarki sai ce wa billaili baya da kuna wucewa ido yana ganin ido ai wa tamurruna alaihim billaili kuna wucewa ta wayannan gidajen a lokuta na dare lokuta na duhu afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ya qaumi ma halla bihim ya ku mutane na ba za ku hankalta ga irin abin da ya faru da mutanen annabi lutu ba fata'tabiru bihi ku yi izina da shi wa tu'minu bi muhammadin rasulakum min Allah kuma ku yi imani da annabi muhammad dan sakon da Allah ya aiko daga gare shi to Allah yana jan hankalinsu da wannan sai kuma yace summa zakara ta'ala qissata yunusa sai Allah ya tsallake kissar annabi lut sai kuma aka shiga kissar annabi yunus saboda an ba su iya addade gurgudo kamar yadda zamu ga kissoshin alqur'ani wani wuri za ta zo takaitacciya wani wuri kuma kissar za ta zo da fadi da haka idan ka karaɗe alqur'ani mai girma a nan ne can yadda ya gutsire baka fahimta ba in ka koma can kuma ka haɗa labaran sai ya sake fito ma fili kamar yadda tun daga izin farko a suratul baqara Allah ya fara labarin annabi Musa da Fir'auna ba a daina labarin annabi Musa da Fir'auna ba sai a izu na nawa sai a izu na 60 a walfajiri ko a nan ne aka daina maganarsu shi yasa in ka tara sai ka haɗa ka karaɗe labaran sai ka fi gane yaya kisoshin suka dosa shi Allah ya ce wa inna yunusa wa inna yunusa laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون نعم فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نعم الله يقول وإن يونس لمن المرسلين كما ذاك تمنى وإن لوطا لمن المرسلين Allah ya ce to tabbas lallai annabi Yunus yana daga cikin manzannin Allah da ya aiko Yunusa akwai suna annabi Yunus akwai sunan da ake kiransa da shi ana ce da shi zunnun wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin to anan qur'ani ya kira shi da da yunus a can kuma cikin suratul anbiya Allah ya kira shi da zannuni wannan kowanne daga cikin sunansa ne malai ce wa huwa ibnu matta shine yunus dan matta wa wa huwa ibnu al-ajuz allati nazzala alaiha ilyas kuma ma'aifiyarsa wata dattijuwar kwarai ce wadda annabi Ilyas ya je ya samu malaba a waranta yayin da mutanensa suka fafure shi suna neman su halakar jama'a babu wani annabin da ya zo jama'arsa ta karɓe shi tana lale marhaba kowanne sai da ya sha tsangwama sannan wasu annabawan ma ba su kai labari ba hakan nan al'ummarsu suka yi nasara suka kashe su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar tashi alkiyama zai ce wannabiyu ya ati wa ma'ahu ahadun wa laysa ma'ahu ahadun wannabiyu ya ati wa ma'ahu rahabun haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da yazo kan tafkin alkausara yace wani annabin zai tafo yayin da ake gargadowa zuwa filin hisabi wani annabin haka zogensa zai zo shi kadai ba mutum kwaya ɗaya da ya imani da shi wani mutum wani annabin zai tafo mutum ɗaya ne ya yi imani da shi wani bai hu mutum uku ne ya imani da shi ba wani annabin ba mutum tara da ya yi imani da shi ya ce wani annabin kuma za ga yana da jama'a mai yawa amma wani annabi ne ya fi yawan jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi Yunus shi ma jama'arsa sun fafure shi fastaqfa indaha amin annabi Ilyas fastaqfa indaha sai ya je ya buya a wurin wannan jatuma ta kwarai min qaumihi ya buya ne daga mutanansa sittata ashurin sai da ya zauna tsawon wata shida a wurin ma'aifiyar annabi yunus alaihi salatu wassalam saboda wancan lokacin zaka samu annabi sama da ɗaya a zamani guda ɗaya wadda kowanne allah ya aika shi ne iya takaitattun mutanen da allah ya aika shi shi yasa duk annabawan da allah ya aiko da littattafan da allah ya aiko babu littafi babu annabi da Allah ya sanya shi zai zamanto addinin nan na duniya ne ga baki ɗaya karan kacakaf sai annabi Muhammad sai alƙur'ani wa ma arsalnaka illa kabbatan linnasi bashiran wa nadhira iya shi kadai aka aiko duniya gaba ɗaya shi yasa ko addinin christianity da ka gani an aiko annabi isa iya takaitattun jama'arsa ne addininsa ba na duniya ba ne ya aka ya zama na duniya yaushe ma ya zo ‘yan mulkin mallaka ne suka kawo shi me yasa suka kawo shi sun tabbatar akwai ranar da kan mage zai waye wannan kayan namu fetur ɗinmu zinararmu azurfarmu tamarmu ba za ta ebu ba iban jama'armu a matsayin bayi ba zai yi a ci gaba ba amma ya za a yi su samu cikakken wakilci dole sai an samu aƙida ideology ya zamanto guda ɗaya a nan ne ake da wakilci amma addinin ba addini ba ne na duk duniya ga baki ɗayansa kamar yadda littattafai suka tabbatar kamar yadda in har addinin suna kansa na gaskiya ai annabi isa ya yi bushara da zuwan annabin ƙarshen zamani har ya faɗi sunansa ya ce rasulan ya ati min ba'di yasmuhu ahmad yace manzo zai zo a ƙarshen zamani wanda sunansa ahmad wanda ahmad suna annabi sallallahu alaihi wasallam ne suna ne mushtaqqun min muhammad kamar yanda a ƙarƙashin sunan muhammad zaka samu muhammad ahmad hamid hammad mahmud humaid wannan duk daga cikin muhammad aka samu su daga addininsa addini ne wanda yake alami to annabi yunus ya buya a wurin wannan jatumar saboda mutanensa kada su halakar da shi tsawon wata shida amin annabi ilyas wa yunus sabiyun yurdi'u shi annabi yunus a wannan lokacin yaro ne jariri ana shayar da shi ana goyensa wa kanat ummu yunusa takhdubuhu bi nafsiha ma'aikiyar annabi yunus ta kasance tana yin hidima ga annabi ilyas da kanta take masa kowace irin ɗawainiya ka gane shi yasa idan kai bako ko allah ya haɗa ka hulɗa da mutum karka yadda ka walakanta shi idan ka kaddara cewa zan kyautata ma saboda kana da wata dama da za ka sakan yamin ka riƙa yin asara kenan amma yayin da kai hidima don Allah Allah kuma shi zai kawo hanyar da sakayya za ta to ita ma bata san wannan asalinsa waye miye baiwarsa wani matsayi Allah ya bashi ba amma da ya zo wurin ta ya zauna wata shida sai ta ɗauta shi da kanta take masa kowace irin hidima wala taddakhiru anhu karamatan tabdiru alaiha babu wani abu na karamci na kyauta ko na kyautayi ko na kyautatawa ko na insani wanda za ta iya yi wanda ta gaza ga wannan annabi da ya zo wurinta tsawon wata shida sun mataraka ha ilyas bayan wata shida sai annabi ilyas ya batta sai ya ƙara gaba wala hiƙabil jibal sai koma cikin duwar watsu ya je ya ci gaba da zama a ciki kun ga annaba sun saba zama a ina a cikin duwatsu annabi ma kafin a aiko shi ina yake zuwa je huta a kogon hira yake tafiya saboda cikin makka akwai shargalle akwai sharholiya akwai hidimar kaɗe-kaɗe da na samari da hidimar dambarwar samari da 'yan mata akwai hidimar 'yan shaye-shaye akwai hidimar 'yan caca akwai akwai akwai kallon wannan ma baya ƙaunar ya kalla da haka sai yake tafiya kogon hira ya je huta a can shi ma annabi iliyas sai koma can ya tafi cikin duwatsu wa kana qad da'a li ibniha yunus sakamakon daɗin mu'amalar da ya ji daga wurin wannan dattijuwar sai waɗanta annabi yunusa addu'a fanubbi'a sai Allah ya ba shi annabta sai roƙamar Allah annabta sai Allah ya ba shi annabta ku gane ba ta san waye ba da jama'a mu daina walaƙanta mutumin da Allah ya ƙulla mu ba tare da mun san wane ne shi saboda rayuwar mu ta gaji haka a yanzu ban san shi ba ruwa na da shi amma na gan shi da kyakkyawar riga sai in fara kuma kokarin bin sa a hankali ko da wata maslaha za ta bayyana to wannan kuma Allah ba zai barka ba ka rika shan wahala kana jin haushin wanda ka bi kenan Allah ya ce laminal mursalin yana daga cikin manzanni da muka aiko alladhina istanaratil ardu bihim wanda Allah ya haskaka duniya da su wa dafa'a bihim an al-fasad kuma Allah ya tinkare ko ya kawar da fasadi sakamakon zuwan wayannan annabawa fasadi da Allah ya kawar annabawa sun zo sun samu mutane mai ƙarfi yana rayuwa da rarrauna kamar yanzu ba ana kidnapping ba me manufar sannan a karɓi kuɗi ne to wannan sana'a ce tun jahiliya haka ake yin ta yanzu zagayowa ta yi eh zagayowa ta yi kuma za ta wuce yana daga cikin al'ada tun jahiliya zaratan samari za su shirin yaƙi su fita bayan gari da zarar sun ga wata tawagar da ba ta da ƙarfi to yanzu za a kamo su a matsayin bayi sai a ƙara gaba da su aje a sai da su a matsayin bayi su karɓo da rahima ma'adudatinsu kamar yadda annabi yusuf ma kaga ana mutuwa daga shi da rijiya ai bai kama da bawa ba saboda gashi yaro matashi kyakkyawa in bawa ne daga fatar sama za ta nuna ba abinci ba wanka ga alamun wahala amma fito da shi sun bulele simil da daɗin gani kaga ba bauta a tare da shi shi yasa ma wanda ya fito da shi da yayi gaba bai yi nisa ba sai ya sayar da shi da wani irin kuɗi da rahima ma'adudatin sai sai da shi da wasu kuɗi 'yan takaitattu wanda ba su kai sun kama don ba shi da asara don ba sara ya yi ba balle ce ya faɗi balle ce bai ci riba ba sai sai da shi a kuɗi ɗan kaɗan to ita wannan baiwar Allah sakamakon hidimar da ta yi wa wanda ba ta san waye shi ba sai ya yi waɗanta addu'a sai Allah bai waɗanta annabta to shi annabi Yunus Allah ya ce iz abaka yayin da ya fushi ya tafi ya bar jama'arsa annabi yunus alaihi salatu wassalam ya ɗau tsawon zamani yana wa'azi a mutanensa amma an rasa ƙwaya ɗaya da zai wa'astu ya karɓi saƙo shi kuma sai allah ya ƙaddara ɓacin rai yana kallo musu rahamar allah su kuma suna dogewa akan saɓan allah wannan takaicin sai annabi yunus sai ya fice daga garin ma sai ya nasa hannu zuwa ina Allah ya ce ilal fulkil mashhun ya fita zuwa ga wani jirgin ruwa al mashhun wanda aka cika shi da fasinja ai as-safinatul mamlu'a ai jirgi wanda yake cike da fasinja hina ghadaba qaumahu yayin da ya fushi a mutanansa hina abau anil imani yayin da su kuma suka ƙi yin imani bihi da shi annabi Yunus alaihi salatu wassalam wa bima jaa bihi min Allah yayi fushi sakamakon sun ƙin imani da sakon da yazo da shi daga wurin Allah fatarakahum sai ya bar su wa rakiba safina ya tafi ya je ya hau wannan jirgin ruwa kun ga zai tsallake ya bar wannan tsukin da al'ummar da suka ƙi karɓar saɓon Allah shi ma irin nasa tunanin azabar Allah za ta sauka za ka bari ya bar wurin fawafaqat fi fawaqafat fi lujjatil bahari jirgin da ya hau sai da aka je tsakiyar kogi gaba ruwa bayan ruwa kudu ruwa gaba ruwa yamma ruwa saboda shi ruwa idan ka shiga cikin babban ruwa idan ka zuba ido wani wurin sai ga kamar jigawa ne a gabanka inda jirgi inda ruwan babban ruwa ne ya kai ruwa irin manyan jiragen nan sai ga kamar jigawa idan kun yi wata tafiya in ka juya baya sai ga bayan kuma kamar gangara amma ruwan yadda ya ganshi flat hakan nan ruwan yake to su ma sai da suka je tsakiyar ruwa sai jirgi ya tsaya ya ƙi gaba ya ƙi baya to a al'adarsu idan an hau jirgin ruwa idan akwai mai laifi sai an je irin wannan tsakiyar sai jirgin ya tsaya ya ƙi gaba ya ƙi baya sai an fidda mai laifi an jefa shi ruwa sannan ruwa ya gaba ashe yanzu da 'yan goma ya za a kenan eh za ta karisa kano wani ma ƙarya ya damfara ebo kudin zai tafi eh wani kuma dama ce ya je ya yi lalata sa sannan gari ya waye eh wani ya beje ya kai da iyayensa bai fita zai tafi Kano kaga da homa ba za ta karisa ba kenan an rika cire mutane a hanya ina ga daga nan sai an je shuwarin ita ne wurin tsake ko eh sannan to kuma sai ta ki gaba ta ki baya sai an yi ƙuri'a to amma mu fa nan jama'a ba gata muka samu wata wani wuri duk irin wayannan abubuwan da za a yi azabar a duniya a yi ta ta wuce mu Allah ya daga kafa ya kyale mu sai an je can amma an daga mana kafan ne idan Allah ya kaddar kana da rabo kafin rayuwar ta kare to shine kuma sai ga mutum ya tuba ai da ga wani abun alheri sai mutum ya gama rayuwarsa cikin sharholiya a ƙarshe sai ga in bai iya tasbihin ba sai ya siyo carbi sai ya sa a wuya shi dole ya dawo ya zama mai ya zama na Allah idan mutum kudin mutane ma a ƙarshen ya zo zai gini sai a dungun gida sai ya mai sai Allah gana ka to a hakan ma babban rabo ne ya yadda a ƙarshen rayuwa zai zo istighfari zai zo ya sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi yake jin tausayin matashin da ya mutu ka san shi matashi lokacin yana wuta da hayaki in shekarar sa 28 ne yana kallon alalace kafin ya mutu za a san shekara 32 tun da annabi ya ce mutuwar ai sittuna aw saba'una da haka shi fa sai yayi sittin da haka zai sharholiyarsa zuwa talatin da biyar da bakwai da takwas zuwa arba'in kuma sai ya tuba a sauran ashirin ɗin sama kuma sai ya gama zama mutumin kirki ai baka san la ta'tikum ita mutuwa illa illa bakta baka san lokacin da za ta zo ba shi yasa annabi yake tausayin mutuwar matashi saboda zai iya mutuwa a cikin gada-gada shi yasa kuma matashin da tun yana yaro ya riko da addini ba wasa ba sakaci alamarinsa yana rike da addini kun ga ai yana cikin inuwan nan da Allah zai sa mutum bakwai gobe alkiyama shabun na sha'a filis fi ibadatillah ko matashin da ya rayu tun yana yaro har ya zama saurayi har ya girma shi ustaz eh a ustaz din sai yake bai taɓa canjawa ba ba neman mata ba shan wiwi ba shan kwaya babu ƙarya sai dai ɗalibtaka neman ilimi da aiki da shi da yin sana'a da yin ibada da bin iyaye da mutunta al'ummar da Allah ya haɗa shi da su to wannan sai annabi ya ce zai ta samu kansa a inuwar Allah nan da mutum bakwai za su shiga Allah ka sa muna cikin su to annabi Yunus alaihi salatu wassalam fa qala al mallahun masu tukin jirgi sai suka ce huna abdun abiqun min sayyidihi suka ce tunda jirgin nan ya ki motsawa akwai wani gujajjen bawa wanda ya gudo uban gidansa ya za a yi a gano shi suka ce tazharuhul qur'a za a yi ƙuri'a ƙuri'a za ta bayyana shi to karka ji an ce za a yi ƙuri'a ka tsammaci kamar irin kara-kara ne da ake anan an yi sata ba ko na bu kara-kara ba da za a tsaga kara a sa a nonon wannan a sa a wannan a sa a wancan ai ta yin wasu abubuwa yana haɗewa yana haɗewa in ya matse ta gaban wanda ya matse sai a ce shi ne ɓarawo to ai wannan tsafi yawa mu ba addinin mu bane wannan maguzanci ne karka ji an ce wannan annabin an yi ƙuri'a ka ce ai mu ma ana wannan ƙuri'a abu da yawa shari'ar su ta saba da shari'ar shari'ar su ta saba da shari'ar wata rana ɗaya daga cikin sahabbai ya zo da littafin da aka aiko annabi musa alaihi salatu wassalam sai annabi ya gani a hannunsa sai ce lauka na musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi musa yana raye ba abin da zai wadatar da shi sai dai ya bi ni ya'ani zai ajiye littafinsa sai dai ya ɗauna littafin saboda na littafin muhaiminan ya shafe wancan littafin na baya wannan yanzu shi ake yayi to sai aka yi ƙuri'a fasahama shi ma annabi yunus ya shiga cikin ƙuri'ar ya ƙuri'a ƙara a halar safina fakana minal mudhadina sai zama daga cikin waɗanda aka yi galaba a kansu sai ƙuri'ar ta nuna shi ai al-maglubi na bilƙura wadda aka yi nasara ko aka rinjaye su ta hanyar yin ƙuri'a yani dai sai ƙuri'a ta fada a kansa sai ta nuna shi ne wanda ya gudu dama sun ce akwai bawan da ya guje ubangidansa saboda lokacin ana harkar bayi mutum yana da bawa da ya siya yake wahalar da shi yake maɗawainiya kamar a yanzu ne ka sayi baja ko ka sayi taɓare ko ka sayi mota a to su ma bayansu su suke zuwa su yi dako su yi neman kuɗi su kawo musu shi in an ga dama a bashi abinci ya koshi an ga dama kar a bashi kaman jakin da aka yi dako da shi ne a bashi wadataccen kara ko a bashi ɗan kaɗan babu yadda ya iya shi ma haka bawa yake to bawan da ya ji wahala ta yi wahala in ya ga ya samu karamar dama to yana ƙoƙarin sai ga ya tsallake ya gudu to sau tari in irin wannan ya faru sukan gane cewa wani gujajjen bawa ne da ya guje ubangidansa kaga shi kuma wannan bawan awa ya gujewa a ubangijin sai gude ya gujewa to fa alqahu fil bahr sai suka jefa annabi yunus a cikin kogi a tsakiya fa saboda dalilin jefa shine a maimakon a lallaba jirgin ko zai tafi ya kife da su fasinja gaba ɗaya su mutu to sai a jefa mai laifi iya shi kaɗai abin ya shafa su kuma marasa laifi sai su kai labari yayin da aka jefa shi a cikin ruwa faltaƙama hulhut sai wani babban kifi kawai sai ya zo ya haɗe shi yana faɗawa sai kifi ya zo kawai sai lankwame annabi yunus zuwa cikinsa ai iftala wa huwa mulim yana abin zargi me abin zargin Allah yana nuna mana mai wa'azi baya fushi mai faɗan gaskiya baya fushi ai nayi nayi da haka ni nayi iyayi na karma ai to za ka haɗu da fushin Allah kamar yadda annabi Yunus ya haɗu da fushin Allah nasiha za ka yi ne fazakir inna ma anta muzakkir Allah ya ce kai wa'azi iya aikinka kawai shine wa'azi lasta alaihim bi musaitir ba ma aiko ka ka zama dan sanda akan wanda kake wa'azi yani dan sanda ka zo ka tsaya kikan dole take abin da ka faɗa sai an canja a'a kai da kai nasihar ka in Allah ya taimake ka sai a karba to sai kifi ya hade annabi Yunus yana abin zargi ai atin bima yulamu alaihi ya zo da abin da za a zarge shi a kansa min bihabihi ilal bahari na tafiyarsa da ya zuwa kogi wa rukubihi safina da kuma zuwa da yayya hau wannan jirgin ruwa bila izinin min rabbi laifinsa shine ba tare da izinin Allah maɗaukakin sarki ba bai saurari saƙo daga wurin Allah ba sai gaban kansa kada shi duk wanda bai saurari umarni daga wurin ubangidansa ko jagoransa ba yake aiwatar da abin da ya raya a ransa za a samu sabani to wannan tarbiya ce ake ba na'am zanna minhu annahu la hajata ila intizari idnin fi idnin idnin fi mufaraqati man abal iman billahi ba'da tul al-inzar shi annabi yunus a nasa tunanin yana kallon babu buƙatar jira ko sauraren izini daga wurin Allah a kayin barranta ko nisantar wanda ya ƙin imani da Allah tsawon zamani ana mar wa'azi amma ya ƙi to sai yana gaba dalilin sauraro kawai kar azabar ta zo ta haɗe to shi bari ya nemi mafita falaula annahu na'am فلولا أنه كان من المسبحين na'am للبث في بطنه إلى يوم يبعثون Allahu akbar Allah ya ce to annabi Yunus wannan bala'in da ya samu kansa a cikin kifi falaula kana minal musabbihina falaula annahu kana minal musabbihin Allah ya ce ba dan annabi Yunus ya kasance daga cikin masu yin tasbihi ba yani ambaton subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah tunda annabi Yunus ya fada cikin kifi ya gane yana cikin bala'i sai koma zuwa ga Allah a lokacin bai kaskauta ba me yake ku ne na'am falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba ai azzakirin Allah masu yawan ambatan Allah jama'a wannan gaba tana nuna mana duk lokacin da ka samu kanka a wani hali marar daɗi take ka koma yawan ambatan Allah to zaka samu mafita amma in ka kama wayo Allah ka kama tunanin bakin ciki anan ne sai ga in shekaru sun ja sai kuma hawan jini ya shigo saboda mai ambar Allah amma da daga samuwar matsalar ka hau buzu ka kama tasbihi ka gani ba ka samu sauki ba to a ya zamanto cikin zakirin Allah bi qawlihi kafiran yana yawan ambatan Allah fi batnil huti a cikin wannan kifin bai shiru ba shi kuma wannan ambatan Allah sai ya zama hayaniya a cikin kifin ya hana shi sakewa ya ji kamar ana dagula kayansa ya gagara nutsuwa tun da ya haɗa annabi ya haɗi annabi yunus to zaman lafiya kuma ya gagara sirrin kuma shine annabi yunus bai yi shiru ba da ya shiga tasbihin da ya kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan addu'ar ita ya rika maimaitawa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin abin da malamanmu na zaure wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin akwai surru a cikin da haka sirrin kuma shi ya fito da annabi Yunus daga cikin kifi kaga da kifin nan sai da annabi Yunus ya ribe saboda shi ciki ai mummunan dimi ne da ciki shi yasa duk abin da aka zuba a ciki sai ya narki ka sa kankana ta narki ka sa busasshen tuwo ya narki ka tauna kashi shi ma in ya shiga da naman ya haɗu ya haɗu ya narke kamar yadda alayyahun dafaffe zai narke saboda ciki akwai ɗimi to shi ma wannan ɗumin wanda sai da yawa annabi yunusa illa Allah ya ce lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun ba dan tasbihin da annabi yunusa alaihi salatu wassalam yake yi ba da ya ci gaba da zama a cikin wannan kifin ila yawmi yub'athuna har zuwa ranar tashi alkiyama a yau annabi muhammad ma hijirarsa shekara 1442 kafin ya bar maka shekara nawa yi a matsayin manzo sha uku in ka dora anan nawa zai baka da hamsin da biyar dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da biyar yau shine shekarun ƙur'ani su ne shekarun ƙur'ani a duniya to kafin nan ma za ka iya samun wasu shekarun kamar waɗannan to da tun lokacin da annabi yunus yana cikin kifi kuma kifin yana nan a raye yana rayuwarsa kuma mu ma har sai mun ƙare har zuwa tashi alƙiyama da yana na cikin kifi amma tasbihi shi ya kwace shi kai ma an ka shiga masifa me zai kwace ka tasbihi to Allah ya ce da zai ci gaba da zama aina sara batnal huti qabran lahu da cikin wannan kifin ya zamto shine kabari a gare shi ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashi alqiyama fanabatnahu
فنبذناه بالعراء وهو سكيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين نعم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله أكبر Allah ce fa nabadnahu sai muka jefo shi daga cikin kifin nan ai alqainahu min batnil hut muka jefo shi daga cikin kifi dan kifi da ya ji hayaniya bakin gaba ya dawo yana zuwa sai ya amo annabi Yunus bil ara'i akayin faqo ai bi wajihil ardi akan ƙasa da yazo sai ya jefo shi kun ga ba a cikin ruwa ya amayar da shi ba ai bisahili min yawmihi as-sahil shine gabar bakin kogi da aka sai kashi bakin gaba a wani kaulin aka ce min yawmihi alanar da ya haɗe annabi Yunus da hantsi lokacin kusan kamar lokacin walaha to zuwa la'asar ya ji ba zai iya ba sai ya zo sai ya jefo shi au ba da salasatin a wani kaulin aka ce a'a yayi kwana uku sai bayan kwana uku ne ya jefo annabi Yunus au sab'ati ayyamin wani kaulin aka ce kwana bakwai au 20 au 40 yawman a wani kaulin kwana 20 a wani kaulin kuma kwana arba'in malamin da ya aiki a wannan littafin na malabakar gumi allah saka mada alkhairi a kayan waɗannan kwanakin da aka ambata sai ce lam ajid li hadhihi al-aqwala dalilan ala dhalik yace ban samu wani dalili gamshashe na hujja ko wani asari da ya tabbatar da wannan maganar ba saboda littafin ya biyo shi ɗaya bayan ɗaya sai da ya aiki bisa hujjoji abubuwan da malam ya sanya sannan kuma shi ma ya nasa bayanan kuma kowane abu za ga wuraren da ya kawo ayoyi ya sake fito da misalai a fili na'am wa huwa saqimun a lokacin da aka jefo shi ya fito daga cikin kifi wannan dan zaman da yayi sai ya haɗu da jinya saboda ta taba masa lafiyarsa ai alilun mumattatun ya samu kansa a cikin wata illa wadda ya zamanto jikinsa ya yi irin kamar sabon aihuwa za ga kamar ko jikin dabba sabon aihuwa ai za a gan shi kamar wani ya loloko to shi ma sai jikinsa ya zamanto haka mala ce bi dammil mimil ula an yi damma a mimun ta farko da aka ce mu ma'atun wa tashdidu saniya da kuma yin nannage a kayin mimun ta biyu kamar yadda ya ce mu ma ya mata nannage aka ya mata shadda akan ta karfi kenan ko na'am sannan mala yace wa tashdidu thaniya maftuha ba'daha aynun muhmala ba'daha ta'un kadhalika ay almantufu sha'ruhu ya fito daga cikin kifi yana tamkar an tuge masa gashin jikinsa kaga ko dabbar da take da gashi idan aka tuge ya kake kallanta musamman inda ranta a ce kaza ne an ebe mata gashi ko gashin wani wuri ya tauye ai za ga naman jajazir to shi ma sai ya fito daga cikin kifi gashi kuma dama balarabe ne fari ga kuma halin da ya samu kayansa Allah ya ce wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka tsirar masa da nau'i na itace ai bishiya ta yaqatin an ce duma ce ai ita ne itacen ta yake yado a maimakon ya kwanta a ƙasa ya ebi ƙasa sai Allah ya kawo ta sai ta yado ya shimfida ta domin ya samu wurin da zai kwanta a ɗabi'a tana da lokacinta na fitowa ka ganna tsamman da damana ne take fitowa a jeji ko to lokacin ko ba na damana ba ne sai Allah ya kaddar tsirarta ba a lokacin da take fitowa Allah ya yi wannan ne domin ya nuna wata mu'jiza a tattare da wannan annabi an masa wata karama abin da ya faru ba lokacin faruwarsa kamar yanzu ne muwayi gari da zunzurutun ɗari da hazo inda ruwan sama aka yi mun san lokacinsa ya yi amma yanzu a ga hazo kuma ko yanzu ruwan saman ya zo aka ce ya zo da ƙarfi da ƙanƙara mandala mandala shi ma za mu yi mamaki don sai ruwan ya yi ƙarfi ake ƙanƙara amma mu ya ya faɗi aka mana ‘yar kaɗan ta yi minti sha biyar eh wani ma bai san an yi ba to allah ka mana wanda za mu iya mai albarka to wannan bishiya sai ta zamanto ita ne mu'ujiza a gare shi wa dawa'un kuma ta zama magani ga jinyar da ta faru da shi fa inna zubaba la yaqrubu kuda da yake bin fata da take da rauni kun sa ɗabi'ar kudatun da zai samu abin tsotsa to sai zama sakamakon wannan bishiyar ko wannan ganyen kuda baya zuwa kusa da shi wa kanat tatihi wa alatun وهي أنثى الوعل صباحا ومساء يشرب من لبنها حتى قوية sai Allah ya aiko dabba wadda hantsarta take dauke da ruwan nono sai zama wannan nonon shi yake sha har yayi kwari yayi karfi to bayan yayi kwari yayi karfi dama sanadiyar wannan bala'in al'ummarsa da yayi wa fushi har yanzu Allah bai kyale shi ba sai ya sake aika shi wurin wasu mutane wa arsalnahu
وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون نعم فآمنوا فمتعناهم إلى حين الله أكبر الله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الله يتسمك أيكا شولا وسمتاني wadda adadinsu ya kai mutum dubu ɗari kun ga sun ninninka na baya ga annabi kuma da zuciya ai ba da zalika ka qablahu sai zamanto yanayinsa ya dawo ƙarfinsa da ƙwarinsa da kuzarinsa kamar da yadda yake a baya ai kama kana rasulan kamar yadda yake a manzo ila qaumi nainawa Allah ya aika shi zuwa mutanen nainawa nainawa tana tana mosil mosil a yanzu aka karamar hukuma ce mai zaman kanta daga cikin manyan birane a kasar iraki saboda kun san wasu annabawan dama yawanci daga can suka fito annabi ibrahim ma daga kasar daga kasar iraki ya fito saboda daga babila yake annabi lot ma daga can yake shi ma daga nan ya fito kasar iraki shi yasa wannan gwagwarmayar da ko gani ta gado ce tun dama can akwai ta tun annabawa ake fama a wurin shi yasa duk ɗiyar arne in ya je zai abin da ya amma Allah sai ya fita a guje don ba wurin zaman sa bane don wurin zama ne na sakon Allah madaukakin sarki to Allah ya kashi ila mi'ati alfin aw yazidun kai mutanen ma sun adadin su ya wuce mutum dubu ɗari mala yace 20 sun kai mutum dubu ɗari da ashirin au salasina au saba'ina dubu ɗari da ashirin ko da talatin ko da saba'in fa'amanu su take sai suka imani inda mu'ayyanatil azabil ma'udu na bihi yayin da suka ga alamar Allah zai saukar musu da azaba su ba su wata wata ba sai suka miƙa wuya eh ai an daga kara yaro yake mene na yi shiru eh su ma da suka ga alamar azaba sai suka ce to mun yi imani sakamakon imanin nan da suka yi Allah bai kyale su ya ce ai ba dan Allah kuka yi ba ba kun yi imani ne don kun ga wahala a'a Allah ya ce famatta'anahu sai muka jiyar da su daɗi kun san duk wanda yake so ya ji daɗin rayuwa ya imani ya riko da Qur'ani da hadisi ya zama ahlus sunna Allah zai bashi kwanciyar hankali kar ka tsammaci kwanciyar hankali samun kuɗi ne ba ita bane nutsuwar zuciya da ruhi shine kwanciyar hankali Allah ya ce abqainahum mun wanzar da su yani ya basu rayuwa sun rayu tsawon zamani mumatti'ina bi malihim suna jin daɗi na rayuwa da dukiyarsu ila hinin zuwa wani lokaci tanqadi ajalahum fihi wanda ajalin su ya kare yani zuwa lokacin da kwanan su ya kare Allah ya basu da arzikin har zuwa lokacin da mutuwa ta cin musu kamar arzikin da ko an ce wane mai arziki ne har ya mutu yana rigar arziki yanzu arzikin kuma ya zama kamar sweet kamfu zuwa wani lokaci sai ka samu kawai ya sheke babu babu shi babu labarinsa to Allah ya raba mu da irin wannan na'am fa inna tawbata min adh-dhunubi ita tuba daga zunubi mu gane wannan mu ma ya shafe mu duk lokacin da dan adam yake saban Allah sai ya tuba ga zunubin da yake aikatawa tanfa'u sahibaha wannan tubar tana amfanar da wanda ya yi tuba ya koma ga Allah qabla nuzulil azabi bihi kafin azabar Allah ta sauka a kansa wa qabla al-ihtidar kafin mutuwa ta iso shi wa qabla al-gargara kafin kuma ya zo gargara lokacin da zai mutu to a wannan lokacin kuma ko ana ce mutum la ilaha illallah to ba zai iya tuba ba kamar yadda fir'auna ya samu damar faɗan la ilaha illallah don ya ce ya yi imani da allan banu isra'ila allah ya ce al'ana fir'auna sai yanzu da kaga uwar bari za ka halaka wa kada a saita alhali ka saba yanzu ne za ka yi imani sai ba karbi imaninsa ba kaga ce mutum zai yi imani ne tun yana da halin lafiya a lokacin da yana da ikon saban Allah da lafiyarsa ko da dukiyarsa sai ji ya haƙura sai zama ita ne taubatar nasuha amma sai da jinya ta kama ka sai da kuɗinka ya ƙare sai da kowa ya ƙika sai da ka shiga bala'i sai ka ce na tuba har yanzu dai Allah ba zai iya karɓan tuban naka ba amma ba za ta burge shi irin wanda ya tube yana da cikakkiyar dama ba so da haka goma ta cika kuma goma ne lokacin ko ko mun samu kyakkyawar gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kure Allah ya fi mu da suka da shugaba ya ce karanta ta neman taimako ce
to wannan sako ne daga uwar kungiya ta karamar hukumar Katagun jama'atu izalatul bid'a qamatus sunna dangane da sha'ani da muka sani na gudanar da tafsiri ɗawainiyoyi ne wanda suke ƙungiya ba ta da kamfanin fiya wata ba ta da kamfanin buga kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ma addini da ya gudana suwa suka gudanar da shi suwa suka gudanar da shi sahabbai sai da abubakar ana makka yana cikin manyan attajiran da kuɗin da zai fitar ba kowa isa fitar ba amma da aka je madina kaji an ci gaba da kiran kuɗin sai da abubakar ya tsaya fadar manzan Allah daga an faɗa ebowa yake kawo shi yasa sayyidina Umar yace zai yi kokari ya ga yayi gasa da sayyidina Umar a wurin taimakon addini wata rana da wata bukata ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya kawo abin da ya samu Umar ya tabo Abubakar ya tabo kowa ya je ya ebo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Umar me kabar wa iyalanka ya ce na raba bi na bar musu rabi na ebo rabi abubakar kai mai kabar musu ya ce na kwaso duka su kuma na bar musu allah da manzansa so da aka gobe kowa ya kullo naira ɗari ɗari eh kowa gobe kowa ya kullo naira ɗari ɗari eh shugaba ya ce ayyuka da ake yi akwai tasgaro wurin gudanar da su brc ya ce mafi karanta iya gudunka iya ladanka Allah ba mu iko kuma ya ce inda wanda yake da dama yanzu yan agaji sai su cire hula to shugaba ya fara ba da nasa dama annabi ma ba helma ba ne ya ba da naira 500 to wani ba Allah ya ba da naira 200 to yan agaji sai su zaga wasu ai yau za su ba da nasu ta assalamu alaikum wa rahmatullah a daidai lokacin da su 'yan agaji suke zagawa don karban wannan taimako akwai kuma tallafi da ake bayarwa ga kwamitin marayu kamar haka a wannan takarda tana nuna cewa wata baiwar allah ta bayar da falle bi na zani a baya kwamitin marayu Allah saka da alheri wannan kuma wani bawan Allah ya ba da naira biyar a kwamitin marayu Allah saka da alheri wannan ma wata bayar Allah ta ba da naira biyar da niyyar Allah biya mata bukatunta na alkhairi amin Allah biya mata wannan wata bayar Allah ta ba da pant na yara guda shida a kwamitin marayu yadda ta suturta su Allah ya suturta ta tana neman miji na gari ko da malam ne kuma a sa ta a cikin addu'a wannan wata wannan wata baiwar Allah ta ba da naira biyar a kwamitin marayu tana neman addu'a sakamakon jinya da take fama da shi Allah ji kan wazirin Kano ko wannan ma wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata bayar Allah ta ba da hijabai mai hula guda biyar na yara a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata bayar Allah har ila yau ta ba da set ɗin sarƙa guda biyu a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata bayar Allah ta ba da jakar mata guda biyu a kwamitin marayu Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya ya ce a baiwa kwamitin marayu Allah saka da alheri nan ma wata bayar Allah ta ba da takalmi guda ɗaya a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da dogayen riga guda biyu da kayan yara kala ɗaya a kwamitin marayu Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da hijabai guda fudu a masu neman hijabi da kuma gyale guda shida kayan mata guda uku doguwar riga guda fudu dukka a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu Allah saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da naira 200 tana neman addu'a akan jinyar da take fama da ita kuma ranar litinin Allah ya kai mu za ta je ta ga likita Allah ba ta lafiya wata bayar Allah ta ba da naira 20 a kwamitin marayu Allah saka da alheri nan ma wani bawan Allah ya ba da naira 500 a kwamitin marayu Allah saka da alheri har ila yau wata baiwar Allah ta ba da naira 500 a kwamitin marayu tana neman addu'a Allah shiryar da 'ya'yanta amin insha Allah za su shirya wata baiwar Allah ta ba da naira dubu biyu a kwamitin marayu Allah shiryar mata da 'ya'yanta amin Allah shirya su wata baiwar Allah ta ba da siga gwangwani ɗaya da rabi a kwamitin marayu Allah saka da alheri wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah saka da alheri ya zuwa yanzu dai su ne takardun da suka iso na daga masu karɓan kayan Dangane kwamitin marayu da marayu Mm.
ina wa masu taimakon marayu bishara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatimi ka hakaza ya ce da ni da mai ɗaukan nauyin maraya mai taimakon maraya gobe alkiyama haka annabi ya haɗa hannayensa kafaɗa da kafaɗa da haka mu yi iya ƙoƙarinmu kafin wannan watan ya fita ko a nan ko a kusa da kai ka ga wani irin tallafi za ka yi wa maraya kai ma ka samu tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam amin to bari mu karanta wata takarda nan ta neman taimako ne ita wato wata baiwar Allah ne take neman taimako sun zo asibiti ne yarta ne ba ta da lafiya kuma yanzu haka an sallame su shine take nema a taimaka mata sauran kudin da ake bin su a asibitin FMC da kuma abin da za ta yi kudin mota ta koma gida isu yan kacakwa ne wata nas ne da su- take kula da al'amarinta ta turo daga FMC a cewa ko za a samu wadda za su taimaka mata alhaji aminu ga wannan takarda kai kaban ko to jama'a yana da kyau wannan takaddar Hmm.
abu sawu zuwa hukumar asibiti a samu a sallame su don su koma gida kamar yadda muka san yanayin in har akwai bashi to ba za a bar mutum ya tafi ba ga majinyaci bai warware ba la'alla babu abin da za a iya yin buɗe baki ko saur kun ga akwai masifa a ciki Hmm.
Allah ya kaddara a samu wanda za su taimaka Amin. to ga wata takarda kuma don karanta tambayoyi ya kamata ma a dakata da ka- kawo takardun tambayoyin nan sun yawa wannan ma na masu neman taimako ne ga su nan tili malam wannan za mu karanta in ya so sai masu neman addu'a sai a yi addu'a malam wannan ya ce malam ni dan kungiyar tamilla ne wato masu sare-sare a unguwar matsango wallahi malam idan har ana so abokaina da ni mu daina wannan shashancin dole ne a yi abu uku kamar haka na ɗaya a faɗa wa iyayenmu su daina tsine mana na biyu mawaƙin da yake mana waƙoƙin tunzura mu wadda yake garin gombe ya kamata security su je gomban su hana shi mana wannan waƙoƙin da yake tunzura mu Mm.
na uku gwamnati ya kamata sa- ta samar mana da jarin yin sana'o'i domin mu ma mu kasance masu dogaro da kai don mu rika yin sana'a Mm.
a ƙarshe ya ce a sa mu a cikin addu'a Allah shirye mu abinda muke yin nan mu ma ba a san ranmu ba to Allah shiryar da su eh kuma ya kawo abu biyu a nan iyayensu su daina tsine musu da haka kuma dama iyaye duk lokacin da za su faɗi mummunar magana a kan ɗa to wannan maganar za ta bi su saboda su suna magana ne kamar a bakin mala'iku sannan maganar wannan mawaƙi da yake tunzura su a nan ba za a rasa jami'in tsaro mai farin kaya ba da haka wannan aikinsu ne ya kamata su gaggauta su je su yi aiki domin yana haifar da tarzoma a cikin ƙasa kuma ya kamata a yi maganinsa Allah shiryar da mu da su gaba ɗaya amin sai kuma a ci gaba da sa sa addu'a ta musamman musamman a wannan watan da za mu shiga goman ƙarshe a yi ta musu addu'a Allah ya shirye su ya kawo musu mafita Amin.
kuma Allah ba su sana'ar da za su yi
wannan tana cewa malam ina roƙon addu'a daga bakunan ku masu albarka dan yaya ta ce ya bata a Kano ya fita sallar magariba tun shekaran jiya yau kwana uku har yanzu ba a same shi ba shine muke so a sa shi a cikin addu'a Allah ya bayyana shi Allah bayyana shi sannan ta ce na kasance bazawara kuma zawarawa suna zuwa sosai mala in an zo maganar aure sai abu ya shiriri ce shine nake bukatar nan ma a sanya na a cikin addu'a Allah ya yi mu wannan to Allah ba ta nagari yawwa sai abin da kuma yake jawo bacin Allah ya kawar da shi eh to sai wannan kuma wai sun shiga su dalibai ne sun shiga semester mai wahala ga kwasa-kwasai masu yawa shine suke son a sa su a cikin addu'a Allah ba su nasara a jarabawoyinsu amin Allah ba shi nasara To dage akwai- kuma da karatu akwai masu neman a sanya su a cikin addu'a saboda rashin lafiya da suke fama da su ko kuma wasu 'yan uwansu akwai masu neman aure musamman mata da suke rubutuwa suna neman mazajen kwarai akwai masu bashi ya musu yawa su rasa yadda za su yi akwai masu to da dama dai masu neman wasu biyan bukatun na alkhairi da masu matsaloli na rayuwa baki daya Allah subhanahu wata'ala ya san damuwar kowa ya san matsalolin kowa Allah ya biya bukatu na alkhairi masu damuwa da matsaloli kuma Allah ya yi su
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ما سنما مزن قري وانا أدعى ذاسلك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت Allah Najeriyar mu Allah ka zaunar mana da ita lafiya Allah ka zaunar mana da ita lafiya Allah shugabannin da suke da tausayi Allah ka ƙara musu Allah shugabannin da ba su da tausayi suka rike kayan talaka Allah ka shirye su Allah ka shirye su Allah ka ba su ikon sauke nauyin da yake wuyansu kar ka basu su tafi lahira talaka anan a wahala su a wahale Allah muna roƙonka ka wanzar mana da zaman lafiya Allah duk wanda zai tabbatar da zaman lafiya Allah ka ƙara masa ƙarfi Allah duk wanda damuwarsa ya firgita ƙasa ya kawo tashin hankali in mai shiriwa ne Allah ka shirye shi in ba mai shiriwa ba ne Allah ka mana maganinsa cikin gaggawa Allah ka shiryar da mu gaba ɗaya Allah ka shiryar da zuriyoyinmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da ƴan uwa musulmi baki ɗaya rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin